mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da wani batu da iya cewa ya shafi kowa domin batu ne na lalurar amosarin jini wadda a turance ake kira da sikila ko in ce aka fi da sikila a gama gari. duba da wannan watan shine watan da majalisar ɗinkin duniya ko in ce aka ware shi a faɗin duniya domin yaƙi da wannan lalura ta hanyar faɗakar da al'umma da wayar da kai kama daga kan masu lalurar har ma da waɗanda ba su da ita don ganin an ɗauki matakai an kare kai waɗanda kuma suke da ita a ɗauki matakan da za a rage mata ƙarfi idan da hali ma a rabu da ita idan ana rabuwa da ita ɗin hakan ta sa ƙungiyoyin masu wannan lalura a faɗin duniya ciki har da nan kano suke ta gangami na wancan faɗakarwa wanda kuma yanzu haka daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi a nan kano muna tare da wasu daga ciki da kuma masu lalurar wanda za mu ji yadda abubuwan suke tafiya za mu so mu fara jin cikakken suna da kuma matsayi a ita wannan ƙungiya.
Assalamu alaikum sunana Abdullahi Ibrahim Musa. manajan shirye-shirye na kungiyar Secretary Community wato kungiya ta masu fama da amus laruran nan ta amusanin jini.
A matakin farko in aka ce kungiyar masu kaza shugabanta ko wani kusa a cikinta yana da lalurar ne watakila saboda hakan zai sa ya fi sanin mahimmancin abin ya kuma ba da kula da ta kamata?
Eh a gaskiya wannan tafiyar tamu yadda muka ɗauko ta ta wannan ƙungiya duk cikinta da membobinmu da kuma mu masu gudanarwa a cikin wannan ƙungiya dukkaninmu muna ɗauke da wannan larura. Mun yi haka ne kuma saboda mu muka san menene yake mana ciwo ina yake mana ciwo sannan kuma abin da ya kamata a samu saboda mu wayar da kan al'umma ga su ma yara waɗanda ake haifa da waɗannan larura saboda a kullum ana samun karuwa ta wannan larura to mu kuma fatan mu a kullum shine a wannan larura a samu a dinga rage ta saboda in dai aka ce an haifi mutum da wannan larura ta amosanin jini wato sickle cell so abun ba a cewa komai ba zai taɓa misaltuwa ba gaskiya.
Ita ya za a rage ta ɗin.
so yanda za a rage haihuwar yara masu laruran nan shine mu kullum kiran da muke yi ga al'umma na wayar da kai a san shin mecece larurar ya ake ma a ɗauke ta sannan kuma yanda za a magance ta so ita wannan larura ta amosanin jini larura ce a cikin jini ba kuma wai saboda ina tare da ni da kai muna tsaye ba ko muna hira za a ɗauka a'a akwai wasu kwayoyin halitta na daga uwa da uba waɗanda sai sun riga sun yi tarayya sannan za a samu yaro mai wannan larura ta amusan jini wato sulfur kana maganar kenan gwajin jini kafin aure eh tabbas gwajin jini kafin aure shine mataki wanda zai za a yi saboda a magance haihuwar masu wannan larurar akwai nau'ikan jini kala-kala muna da AA wato AA sannan akwai ES sannan akwai SS to wanda aka gan shi da ss din shine mai laruran nan ta amosanin jini wato sickle cell so a wajen matakin aure idan misali uba yana da kwayar s din nan sannan uwa ita ma tana da kwayar s din nan to akwai yanayin cewar in dai aka zo haihuwar da za a samu mai wannan larura ta sickle cell wato ss saboda uba ya kawo s ita ma uwa ta kawo s to anan kuma in suka haifa za ta haifi yaro mai ss so shine mu muke kira cewar in dai za a yi auren a samu a ringa faɗakarwa a je a yi gwajin jini gwajin kafin aure wanda in dai aka yi gwajin nan wato premarital sex kafin aure za a gani idan mutum namijin AA ne matar AS ce in suka yi aure falillahi hamd amma idan mutum AS ne matar ma kuma tana da wannan kwayar ta S wato AS ce ita ma a cikin jinin a cikin jinin ta eh shi ma kuma mijin yana da wannan AS S din a cikin jinin sa so muna ba da shawarwari akan cewar ya kamata a haƙura saboda idan aka yi auren dole akwai yanayin da za a samu za a haifi wannan mai larurar ta wannan sikla
idan ga waɗanda kuma suke da ita akwai wasu matakai da ya kamata su rinka bi na rage raɗaɗinta da zafinta ko kuma rabuwa da ita idan ana haka to gaskiya rage raɗaɗinta da zafinta shine in dai aka haifi mutum da wannan larura to yawanci dai mutum rayuwarsa tana asibiti saboda da ka ji ciwo dole ya kamata ka je ka ji shawarwarin likita akan me ya dace kai saboda idan ka zauna da ciwon kuma zai iya taba ma ko ina saboda ita wannan larura ta skill cell wato sikila babu inda ba ta tabawa a jikin mutum ko ina a jikin mutum yanzu za ka ji hannu kafa baya kirji ko ina sannan kuma ita kanta wannan larurar kowa tana da iri nau'i nau'i ne wani za ka ga shi in ta tashi jini za a ƙara masa wani kuma gaɓoɓi ne za su dinga ciwo to kaga kowanne da irin nasa misali ga wanda ya ji ba daidai ba ya tafi asibiti zai ba shi likita zai duba shi ko ya ba shi shawarwarin abin da ya kamata yi akwai wasu yanayi ka ko lokuta da watakila ta fi kamari ito ai kowa akwai yanayin da ta tafi kaga wasu ba sa son sanyi sosai wasu kuma ba sa son zafi sosai wasu kuma damuna in dai ruwan sama ya riga ya dake ka to ciwon zai tashi to shine na cewa kaga yanayi yanayi wani in sanyi ya ji sosai za ta tashi wani kuma in zafi ya ji sosai kaga shi yasa ba a so muna irin kana shiga rana in dai ka riga ka shiga rana za ka yi gumi ruwan jikinka ne zai kone so kuma ita in dai ruwan jikinka ya kone to nan ciwo zai fara saboda in ji ruwan jikinka ya kone jinin shi kuma baya buduwa a jikinsa so kaga daga nan kwayoyin halitta su kuma dama namu ba kamar na kowa bane ba namu a lankwashe suke kamar lauje shine sikil din da ake cikin din da ake cewa shine kamar lauje namu yake su kuma na sauran mutane zaka ga nasu a round yake wato a zagaye yake to mu kuma namu kamar dan wata yake to kuma in jini baya motsawa da ruwa a nan bangaren to a nan kuma zaka ji ciwo ya tashi yanzu kenan ina matakan da masu irin wannan lalurar ya kamata su ringa dauka dan gudun kar ta rinka yawan tayar musu to kaga babban mataki dai shine yawan shan ruwa sannan kuma mutum ya kare kansa daga duk wani aikin wahala ko gajiya saboda ba a son wannan shi ma shi ma yana sa da wannan ciwon sannan sanyi in yayi yawa dole mutum ya guji shan sanyi da kuma shiga sanyi zafi shi ma mutum gara ya ringa samun inda yake da akwai ventilation wato iska sannan kuma cizon sauro shi ma in cizon sauro aka sauro ya cije ka malaria kana fara malaria to ita ma kuma nan ciwon zai tashi to kaga kowanne akwai kowanne yana iya tayarwa to mai sauraro gaba ta farko kenan ina ga za mu tsallaka gaba ta biyu duba da cewar akwai sauran waɗanda suke da wani lalura kuma har da mata a ciki tunda mun ji bangaren namiji za mu so mu ji bangaren matar watakila ke ya kika fara ka ta ina kika fara kamuwa da wani lalura tun ina yarinya na fara
da ita aka haife ki kenan eh da shi aka haife ni watakila ana batun gwajin jini a yanzu da zamani ya zo a mata- a matsayin matakan aure a matsayin ki na mace gashi kina da wani lalura wani shiri kike da shi na bin wancan mataki tun da gashi shi wannan jami'i naku yana batun gwajin jinin muhimmancinsa don dakile yaduwar cututtukan duba da cewa ke din ma da ita aka haife ki watakila da an yi gwajin da ba a kai ga hakan ba a matsayin ki na budurwa nake nufi wani shiri kike da shi na bin matakin yin gwaji kafin aure duba da a matsayinsa na muhimmin matakin dakile ita wannan lalura ko ki zaki amsa mana wannan tambayar duk da na ga ita wannan yar uwar taki tana da dan nauyin baki eh to babban mataki gaskiya shine ta yadda dan uwana ya faɗa gaskiya mu dage wajen yin gwaji test kenan kafin ka amsa ma wanda zai zo auren ka ko ki amsa mishi cewa eh kin yadda dan Allah kowa ya tabbata ya ji ya san meye genotype ɗin jinin sa in ba haka ba saboda a wannan AS da AS din ne ake kamuwa da wannan cuta ta SS babu yadda za a yi mai AA ya aure AA a haifa dole sai da in ɗaya AS ko SS ko kuma AS ɗaya AS ko kuma SS da SS to ta nan ne za a iya haifan mai cuta na ga ke budurwa ce watakila ya zuwa yanzu akwai saurayi
ta ban san me zai ce ba saura- saurayi kam akwai amma dai ya zan kwatanta maka ba na aure ba ne tunda ka gani in na aure ne duk me ke damun ka duk bayanin da kai ma mutum inda yana son ka tsakani da Allah wallahi ko me kace na kana ta- eh, dauke da shi zai yarda ya aure ka amma wani dama kawai ya zo ne kawai a yi soyayya a tafi ka faɗa mishi me ke damun ka ya gudu shi ba zai iya ba a'a daga gidansu irin wannan abubuwa kyamata da iri iri daga wani ya ce daga dangin shi ne shi wallahi yana son ka in har yana son ka to me a ciki ya aure ka mana a'a to ka san cewa iyayen iyayenka ba za su yarda ba me yasa ka zo tun farko kana muddin duk saurayin da ya zo gurin ka dama kana gaya mishi kai fa gashi kana dauke da cutar nan ta sikila wato SS to zaka ga ya fara ja baya a lokacin ba zai nuna maka cewa wani abu bane ba zai nuna ai Allah ne ke yi waye da waye to yana tafiya ya dauke kafa kenan kiran ma sai in kai ka kira shi sannan zaka ji me ya faru daga nan ne zai fara kawo maka wasu excuses da za a excuses za mu ce ne ko ya gidansu waye da waye ba shi kadai bane ba ba zai iya ba irin dai wayannan abubuwa gaskiya shine babban kalubale da muke facing a yanzu kam wannan bayanan naki sai yake nuna cewar kamar kokin taba cin karo da irin hakan kenan a na shi ba ma na taba ba na sha taba na sha yi na sha yi gaskiya in dai a ta wannan fannin ne na sha yin karo da shi ya abin ya kasance to dama mai shi kam idan ya zo zai ce maka waye da waye ka san yadda saurayi zai approachin budurwa to ni kuma magana ta gaskiya ba na koyewa ba zan taɓa ɓoye maka me nake fama ba saboda in kana suna tsakanin da Allah ko me nace maka yana damuna tabbas za ka zo to idan ka faɗa musu cewa kai gashi abin da ke damunka kuma sai shi ya san jinsin jininsa cewa shi AA ne zai iya auren ka ba tare da an samu an samu ɗa mai lalura.
ɗa mai lalurar ba zai nuna maka cewa ba komai ai Allah ke yi waye da waye amma yana sa kafa ya tafi shi kenan shi ba zai iya ba yau asibiti gobe waye a a kashe kuɗi yau menene nan maganganu da iri iri gaskiya an sha kuma inda zaka samu nagarin gaskiya nagari da suke zuwa shi su ne masu ɗauke da jinsin jini AS to kaga aure ba zai taɓa yiwuwa ba a nan wato wanda shi ma yake da lalurar wanda zai zama idan an yi auren za a za iya a iya haifa kenan wato a ka gani ss shi kuma as to ka san cewa idan aka yi aure tabbas akwai yiwuwar haifar da ne dauke da cutar sikla wato ss jinsin jinin sa kenan to wataƙila ya kuke ne ga ina- ina mafita
to babban mafita shine awareness da muke yi idan har ka san me kake yi ka yi karatu kuma ka dogara da Allah kana da ilimin boko da na addini to idan har an gaya maka wannan yana dauke da cuta ta SS kai AA in har kai ne hankali ne da sanin ya kamata kuma kana da rabo don kam tamkar kayi jihadi ne duk wanda ya auri mai dauke da cutar nan ta SS wallahi tamkar yayi jihadi ne wani zaka ga yana ta abubuwa bai sani ba a wannan taimakon da yayi amma dai ba taimako ba ne ba sai dai mu taru mu taimaka ma juna ka ga inda me nake nufi kar ma masu sauraro su zata wai nufi na su taimaka mana ne ba taimaka mana su kai ba sai dai mu taru mu taimaka wa juna ka gane dalili eh mana taimaka ma juna zani ka taba ganin inda Allah ya daura maka cuta kuma sannan ya baka abubuwa wanda ba a bukata ai ba zai taba yiwa ba muna dauke da cuta ta SS amma kuma ba za ka taba samun namiji mai cuta SS da kuma mace mai cuta SS masu haƙuri hankali kai komai da ka sani komai da ka sani na zamantakewa rayuwar aure zaman lafiya da waye gaskiya an ka samu ka auri mace mai SS to ka samu haka da eh mai sikila mai sikilsa sannan idan ka auri namiji haka shi ma ta wannan bangaren kulawa da wane ne gaskiya ka dace to babu wani challenges da mutum zai yi sai wai yana tunanin ya auri mai mace mai dauke da cutar sikila a'a ba za ta mishi girki ba ba za ta kula da gida ba wallahi duk wa'annan zancen ƙarya ne kina so ki ce ko kun yi kuce a cikin mata a mun yi fice sosai ma ta ilimi but a rabu da boko mun yi fice zamantakewa da mutane shi ma mun yi fice sanin ya kamata komai da komai ma dai da ka sani gaskiya mun yi fice ba son kai nake ba za ka iya tambaya ko masu sauraro su kansu sun sani in dai suna da dangantaka ko sanayya da masu ɗauke da lalurar gaskiya sun sani wai a bangaren girki ba Ah.
daga jikin lissafo shi abinda kuka yi Ai, tun da na ce wani masa.
na tsazaran ba to ai da ita maka zamantakewar aure ka san a bangaren girki shi ma gaskiya ban taba ganin SS wai wacce bata iya girki ba ban taba gani ba kuma ban taba ji kuma insha Allah ba za a taba ji ba kin san matasan yanzu fa baya ga zamantakewa da girki babban abin da ya fi daukan hankalinsu waya iya soyayya a iya lobi honi dalin suwiti gimbiya hajiya rabin raina irin waɗannan abubuwa ya wannan fagen yake shi kuma to kai dai masu sauraro su ce na yi son kai amma su gwada ka san an ce sai an gwada akan san na kwarai to su gwada gaskiya su gwada kan su yi tsammanin cewa idan ba ta da lafiya ba za ta iya ba wallahi wallahi duk mazan da suka dauko kuma duk namijin da suka dauko sai sun ce da ana halitta irin wa'annan da ba a rinka samun matsala a zamantakewar aure ba kina so ki ce ku ne mat- maganin matsalar zamantakewa auren da za ku iya za ku iya maganin matsalar zamantakewa auren da ake fuskanta a wannan lokaci eh to za mu iya magani sosai ma ai ka san lalura ta cutar sikila akwai abin da yake tayar da shi sannan kuma akwai abin da bai tayar da shi kaga zaman lafiya kwanciyar hankali wallahi wata sai ta ɗauki shekara ba ta yi ciwo ba in dai akwai wannan zaman lafiya sai kaga ta ɗau shekara ba ta yi ciwo ba to me zai sa har ta auri wanda kake so yana son ka kana son shi kuma ka san me aure yake nufi ibada ka je yi dole rayuwa aure ba wai rayuwa ba ce ta jin daɗi a'a ibada ne to me zai kawo tashin hankali da har za ka yi ciwo ta wannan ɓangaren kaga dole ciwo zai tashi in aka zo fannin stress ka gane me nake nufi da stress aikata Damuwa, aiki, Damuwa, ɓacin rai.
bacin rai yanzu na amma ka abu ranka ya baci kaga dole ciwo zai tashi amma idan ka samu right partner understanding one compatible mutum abokin zama na gari zama nagari wanda ya fahimce ka wallahi to i don't think za a samu crisis gaskiya sai dai kawai Allah ya kawo ciwo ta wani bangare haka amma dai kuna dai zaman lafiyan ku gaskiya babu yanda za a yi kaga ciwo ya tashi To mai sauraro saboda lokaci ina ga za mu tsaya a wannan gabar idan hali ya yi a bibe mu a sauran shirye-shiryenmu na gaba za a ji mu da ci gaban wannan batu da ma wasu bangarori da suke da alaka da shi. Fatan da shi ne Allah Ubangiji yayewa waɗanda suke da wannan lalura waɗanda kuma ba su da ita su gaba da ɗaukan matakai musamman na yin gwajin kafin auren domin gudun kar a rinka haifar yaran da suke da ita. waɗanda kuma ba su da lalurar kuma gwajin jini ya nuna za su iya auren mace mai lalurar to yana da kyau a rinka yunkuri ana auren domin ibada ne baya ga haka kuma ga irin alfanun da kuka ji na ra- rayuwa da za a samu daga mata masu irin wannan lalurar kamar yadda kuka ji daga bakin su Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani.